الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar sha tara daidai ga watan rabi'in al'awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya dace da sha shida ga watan sha ɗaya shekara ta 2019 miladiya domin gabatar da muhadara wadda muka mata taken aƙidun kafirci a kotun musulunci jawahirul ma'ani na ahmadu tijani abun buga misali insha Allah wannan muhadara kafin in gabatar da ita akwai abin da nake so in isar- in isar da shi zuwa ga 'yan uwa musulmi na farko ku sani irin wannan muhadara ba ita bace ta farko mun yi ibrahim inyas a kotun musulunci bayan shi muka zo muka yi 'yan ƙadiriya a kotun musulunci nasiru kabar abin buga misali sannan bayan shi muka zo muka yi waƙoƙin kafirci a kotun musulunci umar abdulaziz fadar bege abin buga misali wannan ita ce jerin gwano na hudu daga cikin irin wannan muhadarun da muke yi wadda wadda ita ce aƙidun kafirci a kotun musulunci jawahirul ma'ani na ahmad tijani abin buga misali abin da nake so in sha hankalin al'umma zuwa gare shi shine muhadarorin nan gaba ɗaya muna yin su ne ba don komi ba don jawo hankalin wanda aka riga aka yaudare su aka nuna musu wannan hanyoyin su ne gaskiya aka nuna musu wannan ɗariƙun su ne addini na biyu ba wai mun tsara muhadar gaban ne ko ko irin wa'anga muhadarat kin ne domin wadatsanta masu wannan aqida ko cin mutuncinsu za su iya jin zafi za su iya jin ba daɗi yayin da muke gabatar da irin wannan muhadarorin amma ba shi ba ne nihinmu nihinmu mu bayyana maka gaskiya ko da ranka yana so baya so wataƙila nan kusa ka karɓa wataƙila nan gaba Allah ya sa ka karɓa fatanmu da mu da ku Allah ya haɗa mu bisa kan tafarki daidai ya haɗa mu gidan aljanna gaba ɗaya ahlus sunna da muke tare da su wanda Allah ya kautar da su ya raba su da shiga cikin wannan mummuna aqida su kuma muna gayin haka a kunnuwansu muna irin wannan muhadarat a gabansu dan su daɗa taka tsantsan da kare kansu game da abkawa cikin irin wannan dariƙoƙi da hanyoyin da za su zama zuwa hallaka a gare su ba muna yi ba ne ba don mu faranta musu rai kawai su ji daɗi su yi kabarbari don ganin cewa an gai wasu halaye na wasu wanda ba sa tare da su ba shi ba ne manufanmu manufanmu ku fahimci daidai ku yi ƙoƙarin samun kariya da shamaki da zai kare ku game da faɗawa cikin irin abin da su suka faɗa fatan mu Allah ya shirye su ya maido su kan daidai ya samu da su aljanna ce makomanmu gaba ɗaya abin da ya sa na zaɓi wannan muhazara sababin da ya sa na ce zan yi muhazara a kan jawahirul ma'ani da ahmadu tijani wanda shi ne ke da littafin jawahirul ma'ani na farko wannan littafin yana ƙumshe da munanan aƙidu wannan wannan aƙidun duk wanda ya imani da ɗaya daga cikinsu zai fita musulunci saboda haɗarinsu ba su haɗuwa da rukunnan musulunci ko shika-shikan musulunci ko kuma rukunnan imani duk wanda ya ƙudurce wannan aƙidun a cikin zuciyar shi ba shi ba musulunci ko da ya ƙudurta a ran shi cewa shi musulmi ne kaga domin haɗarin wannan aƙida ya zama wajibi a gare mu mu bayyana ma al'umma irin hadarin da ke ciki irin abubuwan da ke ciki masu muni don su nisanci wannan aqida abu na biyu kare addinin musulunci game da makiyan da suke kamo shi farmaki ta kowane bangare sufaye mutane ne wanda suka kafa tsarinsu da tafiyarsu akan rosa musulunci da kuma lalata tsari na addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi to kaga dole ne mu mu tashi tsaye mu yi kokarin maida musu martani da hujjoji masu karfin gaske domin kare musulunci game da sharaf abu na gaba da dama daga cikin mutane mafi yawa suna girmama wa'annan malaman na sufai suna ganin cewa sufaye mutanen kirki ne manya-manyan waliyai ne tare da haka waɗannan mutanen su ne mafi girman masu zuba dafi a cikin shari'ar musulunci amma kaga an yaudare da dama daga cikin musulmi yau sun riƙe su da an ce wane sai a ce babban waliyin Allah wanda wani wallahi babban fasiki ne babban mujrimi ne ba shi ba alaƙa da walitaka ta kusa ko ta nesa wannan shine sababi sababi na gaba tausayi ga al'ummar musulmi gaba ɗaya mana tausayansu balle ma wanda aka ja su kan jahilci ana tafe da su wanda aka nuna musu ɗariƙa abin da ta ƙumsa shine la ilaha illallah istighfari salatin annabi haka ake nuna musu a zahiri kuma sun yarda da su duba ga yadda suke kyautata musu zato to saboda irin waɗannan bayan Allah ba wai manya-manyan ba su manya-manyan sun yi nisa irin yadda ba sa jin kira fatan mu Allah ya maido su gane dare to saboda waɗannan ne muke kokarin irin wannan muhadara dan mu jawo hankalin waɗannan mabiya su gane sharrin abin da ke cikin littattafan malaman su da idin malaman su dan su dawo su daina su komo kan da sannan nasiha dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace addinu an-nasiha قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم bayan haka muhadarar tamu za ta kasance kamar haka abu na farko taƙaitaccen tarihin ahmadu tijani wai wane ne wannan ahmadu tijani menene asalin shi menene aqidar shi alƙashin haka na farko akwai menene matsayin ahmadu tijani game da littafin jawahirul ma'ani bi ma'ana menene ahmadu tijani ya ɗauki littafin jawahirul ma'ani menene matsayin littafin jawahirul ma'ani a wurin masu bin addinin tijaniya abu na gaba menene aqida Ahmadu Tijani game da Allah madaukakin sarki abu na gaba hukuncin wanda ya kudirce irin wannan aqida ta ‘yan Tijaniya jagoransu Ahmad Tijani. Maganganu na wasu daga cikin manya-manyan malamai jagorori a tarihi a cikin kafirta duk wanda ya ƙudurce wannan aƙida ta mabiya Tijaniya. Wadda wannan aƙida ita ce aƙidatu wahdatul wujud kamar yadda za mu ji yanzu insha Allah. Sannan muqarana mu yi muqarana mu auna mu haɗa tsakanin wasiya ta shari'ar musulunci wasiyoyin da shari'ar musulunci ta wasiyoyin shari'ar musulunci da wasiya ta Ahmad Tijani wanda karkashin haka akwai wasiya Allah madaukakin sarki sannan akwai wasiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga al'ummar shi sannan akwai wasiya ta magabata nagartattu sannan akwai wasiya ta Ahmad Tijani kenan mu hada mu ga wace wasiya ce ta dace da daidai ta dace da fitira ta ɗan adam insha Allah ta'ala haka muhadara za ta kasance za mu fara muna masu neman taimako ga Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu dama faɗin daidai ya ba mu dama yin adalci a kansu don haka ba za mu faɗi duk wani abin da su ba su faɗa ba za mu yi amfani da littattafansu da abin da suka rubuta da hannunsu suka yarda da shi a matsayin littahi da abin da suka gada a magabatansu wanda ga sanar na gani a gaban ku na farko أحمد التجاني شيني أبو العباس أحمد بن محمد ابن المختار ابن أحمد ابن محمد ابن سالم التجاني ولد عام أن أيفيش شكرا تدبو دريد همس كان أنا تمشي أبو أبو العباس أحمد دم محمد دم مختار دم أحمد دم محمد dan salim attijani ina fatan mun gane ana ce mishi attijani ana ce mishi attijani saboda dariƙar tijaniya ma ana danganta ta ne zuwa gare shi ahmadu tijani dariƙar tijaniya an aihe shi shekara ta dubu da ɗari da hamsin hijiriya wanda ya dace da dubu da ɗari bakwai da talatin da bakwai yau gaba ɗaya rabon shi da duniya shekara ɗari biyu da tisa'in da ɗaya rabar shi da duniya shekara ɗari biyu da gomiya tara da ɗaya wasu mutanen suna zaton ma cewa ahmad tijani wani sahabi ne ko tabi'i ko tabi'u tabi'i ne duka yau rabar shi da duniya shekara ɗari biyu da gomiya tara da ɗaya mutuwar shi gaba ɗaya duniya baya cikin sahabbai baya cikin tabi'ai baya cikin tabi'u tabi'ina ya zo ne nan kusa kusa shekarun da suka wuce kamar shekara ɗari biyu da da ɗaya an ahe shi a wata alƙarya da ake ce mata ainu mazi ainu mazi wadda take yammacin jamhuriya ta aljazair yammacin garin aljeri daga uba an ahe shi daga uba balarabe uwarshi kuma ana danganta ta zuwa ga ƙabila albarbariya wadda mahaifin shi sunanta tijana wadda tana zamne a garin tilmisan a cikin jamhuriya ta aljazairiya garin aljeri kenan dan aljeri ne baban shi balarabe uwashi daga cikin kabilar barbariya ahmad tijanin nan yana da'awa cewa shi sharifi ne idan aka ce sharifi yana da kyakkyawan nasaba da dangantaka zuwa ga ciki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka yake da awama al'ummar shi cewa shi sharifi ne bi ma'ana yana daga cikin ahlul bait dangantakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi ɗaya ne daga cikin jikokin manzon Allah kamar yadda shi yake riya yace dangantakar shi tana haduwa da Muhammad dangantakar shi tana haduwa da Muhammad ibn al-Hasan an-nafs az-zakiyah kenan in aka kama dangantakar shi wane dan wane wane dan wane sai an kai ga wani wanda ake ce mishi Muhammadun Hassan Muhammad ibn al-Hasan an-nafs az-zakiyya kama zakara dalika fi jawahir al-ma'ani kama yadda Ahmad al-Tijani ya ambaci haka a cikin littafin jawahir al-ma'ani juz'i na 1 shafi na 18 ga littafin nan na jawahirul ma'ani juz'i na ɗaya shafi na sha takwas daidai yake cewa qala ali al-harazimi ali al-harazimi ɗaya ne daga cikin ɗaliban ahmad tijani yake cewa amma nasabuhu radiyallahu anhu fa huwa sharifun muhaqqaqun ku sani dangantaka ahmad tijani ahmad tijani sharifi ne bisa ga tabbat ويرفع نسبه إلى مولانا محمد الملقب بالنفس الزكية yana daga dangantaka shi shi da kanshi Ahmad Tajani yakan ce ma mabiyan shi dangantaka ta tana ɗaukakuwa zuwa ga Muhammad wanda ake masa laƙabi da annafsu zakiya wannan annafsu zakiya shine ibn Maulana al-Hasan al-Musanna ibn al-Hasan as-Sibti ibn maulana ali ibn abi talib radiyallahu an kenan wannan muhammad annafsu zakiya shine dan hasan al-musanna shine dan hasan as-sibti nura da kyau hasan as-sibti hasan as-sibti shine kenan hasan wanda yake cikin jikokin annabi ai jikokin shi ɗan fatima akwai hasan da husain ko to wannan hasan as-sibti ibn maulana ali ibn abi talib dan ali ibn abi talib radiyallahu anhu to ka nura ka gano irin ƙarya da wanga mutum yake tsarawa dan ya yaudari al'ummar shi daga nan zaka gano cewa wanga ahmad tijani ba da gaske yake bace makareci ne na gaske saboda wannan muhammad din da yace yana dangantuwa zuwa gare shi wanda ake ce mishi annafsu zakiya shine Muhammad dan Abdullahi dan Hassan ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib kaga ashe ba dan Hassan bane dan Ali ibn Abi Talib dan Husayn ne dan Ali ibn Abi Talib shi kuma yace yana dangantuwa zuwa ga Muhammad wanga annafsu zakiya dan Hassan al-Musanna dan Hassan dan Ali ibn Abi Talib wanda shi kuma dan Hassan ne al-Musanna dan Hassan ko ko dan Husayn ibn Ali ibn Abi Talib kaga daga nan zaka gano cewa a kawo sanadin shi ma na cewa shi jika ne na annabi ƙarya ce saboda wanda yake dangantuwa gare shi kamar yadda ya riya cewa ya dan Hassan ne dan Ali bin Abi Talib shi kuma Muhammad kinna annafsu zakiya baya daga cikin ƴaƴan Hassan yana daga cikin ƴaƴan wa Al-Husayn kaga daga nan ƙarshe ta bayyana to da ya gano koko bai dakata ba anan bai dakata ba akan kawo wagga nasabar da nuna cewa shi sharifi ne sai ya wuce haka ya ƙetare haka ta hanyar zabga ma manzan Allah ƙarya sai ya ce ya haɗu da manzan Allah ƙiri da muzu fili da fili annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallama ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa shi fa Ahmad Tijani yana daga cikin ƴaƴa yana daga cikin jikoki wannan fa gaba da gaba ne ba a mafalki bane ba yadda muke hira da ku ya game da annabi annabi ya bashi labarin cewa kai fa Ahmad Tijani kana daga cikin ƴaƴana da jikokina waga magana tana nan a cikin jawahirul ma'ani juz'i na 1 shafi na 18 Ali al-Harazim yake cewa سأل سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم عن نسبه هل هو من الأبناء والأولاد أو من الآل والأحفاد أحمد التجاني يا تنبي من زن الله إريد مزويتي دشي ويشن ني إنا دقا تكين آآ كوكو إنا دقا تكين إيالنك دجيكوتينك فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال له صلى الله عليه وسلم نسبك إلى الحسن بن علي إلى الحسن بن علي صحيح yace ya tambayi manzon Allah kiri da muzu shin wani ina daga cikin 'ya'ya da jikoki ko ya harkata take annabi ya bashi amsa yana mai ce mishi kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske kai ɗana ne da gaske Ahmad al-Tishani so uku annabi na maimaita mu Ahmad Tijani wannan magana fili da fili kiri da musu annabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi dangantaka ka zuwa ga Hassan dan Aliyu sahih yace dangantaka ka zuwa ga Hassan dan Ali bin Abi Talib ingantacce ne haka nan ne babu shakka wa hadha su'al min sayyidina radiyallahu ta'ala anhu li sayyid al-wujud yaqazatan la manama in ji Ali al-Harazimi wannan tambayar fa ta faru ne ga shugaban Muhammad Tijani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farke ba a mafarki ba wannan jama'a wannan zancen me za mu ɗauka shi sabi da ko ba na amsa sai ku guje wallahi tallahi tan tagar ya ƙarya an kana ne babu kama wani manzo Allah ne zai fito kiri da muzu ya ce Muhammad Tijani kai dana ne da gaske kai dana sai ya mimita min so uku shi ke nuna maka wannan mutanen ba sa jin kumya wurin tabkama manzon Allah ƙarya kuma da haka ne ta hanyar wannan ƙarerayen ne suka samu dama suka ja bayan Allah suka tsinduma su a cikin wannan ɗarika kasu babu wani ɗai daga cikin magabata mutanen kirki kama tun daga sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'in wanda ya taɓa ganin annabi kiri da musu bayan mutuwar shi babu babu to ya za a yi ahmad tijani zai gan shi wannan kaga yana nuna shirgegen makareci ne kaga wannan yana daga cikin babban tarkon da suka yi amfani da shi wurin yaudaran mabiya in ba haka ba yaya za a yi annabi ya ɓoyu akan mafi zaɓaɓɓun al'umma bayan annabawa da manzanni su ne sahabbai ya ƙi fitowa su gan shi ƙiri da muzu bayan an samu buƙatoci na matse ana buƙata a gan shi da fito ba bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama farkon abin da ya fara faruwa a masallaci aka haɗe abu umar ya ce abadan annabi bai mutu aka yi ta jayayya ƙarshe abubakar ya zo kwantar musu da hankali umar yana ta ɗimi yana ta ɗimi abubakar ya ƙyale shi kawai fara hudu ba inna alhamdulillah yana ƙarewa sai ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut bayan shi a saqifatu bani sa'ida abin da ya fara faruwa shine wa zai khalifanci bayan mutuwar manzon Allah wane ne jagora wa zai jagorancin al'umma ta mu'minai wane ne amirul mu'minin da aka ga wannan ɗakin ana tattaunawa ana ta kawo ra'ayi daban-daban wasu suka ce a samu shugaba daga cikin mu al-muhajirun sannan a samu shugaba daga cikin ku ko al-ansar akan wannan matsalolin sai da aka yi kwana uku ba abin da manzan Allah dan Allah jama'a da manzan Allah ya fito ya ce ma Ahmad Tijani kai jika na ne da ya fito ya rabe gardama tsakankanin sahabbai wane fi dacewa ya fito ya ga masa sahabbai waye shugaba kuma yazo ya ga jika na ne bayan shi fitintunu sun faru tsakankanin sahabban annabi dukkan su mun yarda da su muna imani da cewa mutanen kirki ba ma'asumai bane suna kuskure amma dukan su yardaddu ne a wurin Allah amma an samu sabani ya ya faru a tsakankanin su wanda hakan ya bayi zuwa ga yaki tsakankanin su an karkashe sahabbai da dama an zubar da jinin su to kai jama'a annabi ya fito wurin ya magance matsalar kashe sahabbai shi yafi dacewa ko ya fito ya ce Muhammad Tijani kai jika ne kaga in akwai inda ya kamata annabi ya fito don ya kawo gyara sai ya fito a inda aka zubda janani masu tsarki barrantattun jinani na sahabban annabi wanda wannan yakin ya faru ne kalkashin ijtihadi wanda aka kashe yana cikin aljanna haka wanda ya kashe yana cikin aljanna kaga in akwai inda ya kamata annabi ya fito don ya gyara matsaloli bai kai kaman mas'alar zubda jini ba to bai fito ba amma sai zuwa rahmar tishan karara ili da fili ce kai jika ne wannan wani irin rayan hankalin mutane fastaqaffa qaumahu fa ata'u Allah ke shi mai kare insha Allah ta'ala in Allah ya ba mu lokaci za mu muhadara mai zaman kanta akan cewa wai shin da gaske ana ganin annabi kiri da muzuku ba a ganin shi kuma menene dalili hakan haka wannan muhadara ita za ta ba tijaniya gindin zama ko ta rusa saboda tijaniya ta kafu ne akan ganin annabi kiri da musu in ya tabbata ana ganin shi kiri da musu to tijaniya ta samu gindin zama in ba ƙarya ba ce tijaniya ta ƙare sunan ta ƙarya Allah ya ba mu ikon gabatar da ita abu na gaba menene matsayin Ahmadu Tijani game da littafin Jawahirul Ma'ani kaga littafin Jawahirul Ma'ani dai gashi wanda ke tare da littafin Ar-Rimah na Umar Umar Al-Quti menene matsayin wannan littafin wurin 'yan Tijaniya za mu zo mu ji menene kuma ra'ayin Ahmad Tijani game da Jawahirul Ma'ani na farko Ahmad Tijani ya tabbatar da cewa littafin Jawahirul Ma'ani na shi me yasa na kawon gaba mu ko fasalin saboda akwai wasu wanda in suka ji abin da ke ciki yayi yaji yayi zafi sai su ce littafin ba na Ahmad Tijani bane makalam shi ne abin to bar Ahmad Tijani da kanshi ya karyata kai nuna maka cewa littafin nashi abin da ya saura kai kawai ka tuba ka bar littafin tunda abin da ke ciki yayi karenka a cikin littafin jawahirul ma'ani wannan shafi na 27 juz'i na ɗaya ga abin da Ahmad Tijani ke cewa walamma maza shaharani bi fas lokacin da Ahmad Tijani ya kai tsawon wata biyu a garin Fas amarana radiyallahu anhu bi jam'i hadha at-ta'lif بأمر من سيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤكد لا ينبغي تركه بعد أن كان أمرنا رضي الله عنه بتمزيق ما جمعناه منه لسبب اقتضاه الوقت والحال يتي بايا أحمد التجاني ياي وتابيو تشور أجرن فاس سيفوريمو دم هذا ون للتاهن جواهر المعاني da al'amari da foro daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe kaga littafin jawahirul ma'ani annabi ne yace ma Ahmad at-Tijani ayi kokari ayi mi a rubuta shi hada shi kaga wata shirye ke ƙarya ko yace wannan umarnin umarni ne mai ƙarfin gaske da bai dace a ce an bar shi ba na rubuta jawahirul ma'ani tun daga umarnin ya zo daga bakin manzon Allah yace bayan da Ahmad Tijani ya sa mun yayyaga abinda da muka rubuta cikin jawharul ma'ani yace ayyaga a yadda to yanzu umarni sabo ya zo daga bakin manzon Allah zuwa ga Ahmad Tijani cewa a rubuta littafin jawharul ma'ani kenan dole ne a rubuta shi yace bayan mun ciccar littafin yanzu ga umarni ya zo yace hatta tafaddala al-haqqu alaina al-kabir al-muta'al بأمره من سيد الرجال صلى الله عليه وسلم yace muna nan zamne bayan mun ciccira wannan littafin na jawharul ma'ani sai ga umarni ya zo daga Allah madaukakin sarki zuwa ga manzan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Ahmad Tijani cewa a rubuta jawharul ma'ani wannan gaskiya ce jama'a yau sai an ce ko ce ƙarya ce ƙarya ce mana wai Allah shine ya furo a ce ma manzan Allah ya gaya ma Ahmad Tijani cewa ya rubuta mi jawahir mai saboda mi yace manzan Allah ya ce mishi ya rubuta shi ya kiyaye shi ya tsare shi saboda waliyan da za su zo bayan shi su amfana da shi su kiyaye shi su tsare shi to wannan magana ko shakka babu ƙarya ce saboda littafin jawarin ma'ani a faɗa Ahmad Tijani zai kasance a matsayin mi wahayi in dai Allah ya ce a gaya mu annabi ya gaya mai a rubuta ya zama kenan wahayi wanda yarda da cewa akwai wani wahayi bayan mutuwan manzon Allah menene hukuncin shi kafirci kuma jawarin ma'ani zai zamantowa kenan a matsayin littafi na biyu bayan mi alqur'ani mai girma shin Allah akwai wani littafi da ya sabkar ma manzan Allah bayan alkur'ani mai girma to Ahmad Tijani ya ce wannan jawahar ma'ani umarni ne daga Allah ya ce ma annabi a ce mishi cewa a rubuta jawahar ma'ani subhanaka hadha buktanun azim dai kenan kaga ga hujja ce da dalili da ke nuna mi littafin jawahar ma'ani nawa ne ne na Ahmad Tijani ko ka so ko baka so in kace ma ba nashi bane ya karyata ka yace nashi ne bal ma ya wuce iyaka cewa Allah ya ce ma annabi cewa a gaya mashi a rubuta jawahirul ma'ani dalili na biyu da ke nuna cewa jawahirul ma'ani na Ahmadu Tijani ne ya zo a cikin littafin da ake ce mishi tanbihul azkiya fi kawun sheikh tijani khatamil auliya wannan littafin na inyas bi ma'ana sunan shi tanbihul azkiya faɗakar da masu kaifin hankali sai iya gane cewa lalle ahmad tijani shine cikamakin waliyai daga shi babu wani waliyi in ma akwai wani waliyi ahmad tijani shine saman shi kenan nan gaba ba za a ƙara samun wani waliyi da zai tsara ahmad tijani imani da kusanci a wurin allah wanda kaga littafin matashin shi ma yana nuna cewa zuƙe ke ƙarya ce to amma abin da zamu ɗauka cikin littafin shine abin da muke bukata in ya da kanshi zai tabbatar maka cewa lalle jawahirul ma'ani nawa ne ne na ahmad tijani kai mai inkari kenan in ya ya fi ka sanin tijaniya akan ta yake ci yake sha akan ta ya gine gine tsara abin da yake so ya masu talakawa ya hallaka su shi da kanshi ya ce jawahar ma'ani na Ahmad Tijani in ya fake cewa wa qala li shaykhuna yana yana hikaito wani zance ne wa min ajibi amrihi yace yana daga cikin mafi mamakin al'amarin alil harazimi Ali al-Harazimi shi kuma almajiri ne da ɗalibi nawa na Ahmad al-Tijani yace yana daga cikin mafi abun mamaki na Ali al-Harazimi hadartu imla'atihi li kitab jawahir al-ma'ani yace na halarci lokacin da Ahmad al-Tijani yake karanta littafin jawahir al-ma'ani shi kuma Ali al-Harazimi yana rubucewa da kai yana zama sai ce mai kaza da kaza shi kuma yana rubutawa a haka suka yi suka gama jawahirul ma'ani yace yace Ahmad Tijani ala tilmizihi Alhaji Ali Harazim yana imla'in jawahirul ma'ani kamar da kike shi yake musu shi kuma yana rubutawa yace Ahmad Tijani yana karantawa Al-Harazimi yana rubutawa alladhi kana ma'rufan bi sur'ati al-khatt wanda shi adad harazimi an rage an san shi da saurin rubutu wa huwa yaktub adad harazimi yana rubuta jawahir ma'ani wa shehu ahmad at-tijani yumli shi kuma ahmad at-tijani yana faɗa masa min ghairi mutala'atin wala nazarin ba tare da wata musala'a ba wani bincike ko kuma nazari kawai da kane saboda zurfin ilimin ahmad tijani yake zuba mai jawahir ma'ani shi kuma yana kwafiwa har suka gama wannan littafi kenan kaga nan za mu gano cewa lalle jawharar ma'ani nawa ne ne shaida daga bakin wa bai ji ba inya yau sannan inya sai kara cewa a cikin wannan littafin nashi da ake ce mishi tanbihul azkiya yace idza aradta alwuquf ala qatratin min bahri ilmihi az-zakhir alladhi lam lam yudrikhu fihi awwalun wala akhir فطالع كتاب جواهر المعاني in ji in yas duk wanda yake so ya ga ɗan ɗugu guda daga cikin tekun ilimin ahmad tijani irin ilimin da na farko ba su da irin shi na ƙarshe ma ba za su yi irin shi ba to ya leƙa littafin jawahir ma'ai zance bai ƙare ba kaga ya banda in yas yamma littafin jawahir ma'ai wani kana son ka ga tsagoran ilimin Ahmad Tijani da irin yawan shi kuma kaɗan ma daga ciki irin ilimin da na farko ba su da shi ya fi na farko ilimi na ƙarshe ma ba za su same shi ba to ka riba littafin shawarar ma'ani ko shakka babu na farko ba su da shi saboda kafirci ne da zindikanci na ƙarshe ma mutanen kirki ba ruwansa da shi saboda musulunci da imani ne gaban su sannan محمد فتح بن عبد الواحد في كتابه الدرة الخريدة شرح ياقوتة الفريدة إذا كتب للتاهن الدرة الخريدة قانا شرحينينا ياقوتة الفريدة جزئين لا شافين أريد شاء قال أحمد التجاني أحمد التجاني كتوى كل ما قاله علي الحرازمي فأنا قلته duk abin da alil harazumi ya ce to ni ne na ce duk abin da ya faɗa ba shi ya faɗa ba ni na faɗa kaga amfanin magana ga shi ne mi da dama muna tattaunawa da 'yan tijjaniya ko sufaye a cikin wazab ko abin da ke kama da haka sai su ce ai dukkan jawahir ma'ani alil harazumi ya rubuta shi ba ahmad tijani sai ce mai ƙarya kake a cikin adduratul kharida juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sha ɗaya ahmad tijani ya ce duk abin da alil harazumi ya faɗa ni na faɗe shi to yanzu wacce magana za ka fidda nan ka ce ba ta ahmad tijani ba akwai ta babu littafin jawahir ma'ani ka tukalkin shi na ahmad tijani dan da shi ya faɗa har yawan ga mutunan annazifi wanda ake cin muhammad fath abdulwahid a cikin wannan littafin na addurratul kharida ya sharfa ya kutatul farida juz'i na biyu shafi na sha ɗaya yake cewa qala tijani ahmad tijani yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace mini kitabi wa ana allaftuhu wai annabi ya ce ma ahmad tijani jawahirul ma'ani wannan littafi na ne ni na rubuta shi da hannuna a gani yanzu littafin ya kuma nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahmad tijani ya ce jawahirul ma'ani littafi na ne ni ne na rubuta shi wai manzon Allah ya ce ma ahmad tijani cewa jawahirul ma'ani littafin shi da shi ya rubuta shi wannan magana ko mai karamin hankali zai fahimci cewa ga magana mece ce ƙarya ce mai ke nuna ƙarya shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne ummi idan aka ce ummi wanda bai rubutawa kuma idan ka bashi a karance baya karantawa wannan sifa ce maɗaukakiya ga manzon Allah ba dan komai ba Allah ya masa haka dan ya kasance gagarba dau akan Qurayshawa kar su yi zaton cewa Qur'ani shi ke laɓewa yana rubuta shi shi yasa bai iya rubutu ba kar su yi zaton cewa Qur'ani tunanin shi ne to bai iya karantawa sallallahu alaihi wasallam wanda duk da haka sai da suka tuhumce shi suka ce Qur'anin nan cikin littattafan Yahudawa yake zuwa yana kwafo shi to annabi bai iya karantawa ba kaga wannan lalle yana nuna Ahmad Tijani menene makareci ne ku shakka ba Allah madaukakin sarki yace fa aminu billahi wa rasulihi nabi Allah madaukakin sarki yace ku yi imani da Allah da manzan shi wannan annabi Muhammad al'ummi wanda baya rubutawa baya karantawa in ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya rubutawa baya karantawa yaya aka yi rubuta littafin jawahirul ma'ani kaga wannan cikakken ƙarya shi Ahmad Tijani kin manzon Allah da haka yau da mutane yau da mabiyansa baya jin kuma yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya bayan shi Allah madaukin sarki yake cewa allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi har yau Allah madaukin sarki ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab Allahu akbar ayoyin gaba ɗayansu suna ƙaryatawa magana Ahmadu Tijani cewa jawahirul ma'ani na manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi baya rubutawa kuma baya karantawa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin wannan aya ta ƙarshe wadda malai ya karanto wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka kasance ba kana karanta wani littafi gabanin alqur'ani mai girma wala takhutuhu bi yaminik baka kasance ba kana rubuta shi da hannunka wa ke maganan nan Allah ya ka gaskata ubangiji ka zan mai imani ya kuma ka gaskata Ahmad Tijani ka karanta alqur'ani mai girma wannan shine gaskiya sannan na biyu kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rubuta shahirul ma'ani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekaru aro aro sannan aka zo aka yi Ahmad al-Tashani ta sawa daga cikin kafaran shi zai rubuta mishi littafin shahirul ma'ani yace mishi na shi ne kaga nan ma yana nuna ƙarya Ahmad al-Tashani yana daga cikin abun mamaki a matsayin Ahmad al-Tashani da ke da'awar cewa shi gausu ne shi kutubi ne mutanen kirki ne kamar yadda yake ga al'umma shi ya dinga gayin irin wa'anga maganganu na ɗiba shakku game da cewa ƙarya ce ga manzon Allah wanda kuma duk wanda ke ganganta ƙarya ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kama yadda hadisi ya zo a cikin fathul bari juz'i na ɗaya sharfi na 342 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la takdhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyanjin nar kada ku dinga mani ƙarya la takdhibu alayya kada ku dinga mini ƙarya kar ku yi ƙarya a kaina ku ce na faɗa bin faɗa ba ko na aikata bin aikata ba duk wanda ke mini ƙarya to zai shiga wuta gobe kaya Ahmad Tijani ya san da cewa ƙarya ce ke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ku sani yin ƙarya ga manzon Allah cewa shi ya ce a rubuta jahil ma'ani ko cewa jahil ma'ani littafin shi ne kamar yi ma Allah ƙarya ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya magana bisa ga sirrin shi me Allah ya ce game da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya magana bisa ga sirrin shi da abin da kaji annabi ya faɗa to ka tabbata wahayi ne Allah ya masa yace ya faɗa kenan kaga faɗa shi cewa jawharul ma'ani umarni ne daga Allah zuwa ga annabi cewa a rubuta jawharul ma'ani ko ko annabi ya ce jawharul ma'ani littahi na ne ni na wallafa sa kiran ƙarya ne ga manzon Allah kuma yin ƙarya ce ga Allah kuma mai yin ƙarya ga Allah sakamakon shi na da muni a wurin Allah Allah madaukin sarki ke cewa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba Allah ke cewa walakin walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi kadhib قل إن الذين يفترون على الله الكذب ثم إلينا مرجع ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون wannan ayoyin kadai wannan ayoyin kadai sun isa wurin firgici da tashin hankali ga duk mutumin da yake nada ma Allah da manzon shi ƙarya duk mai yi ma Allah da manzo ƙarya to wannan mutum ba zai rabota ba har abada duniya da lahira bayan wannan sai abu na gaba menene aqida Ahmadu Tijani game da Allah madaukakin sarki yau duk musulmi a duniya musulmin kirki Allah a wurinsa Allah shi kaɗai ne makaɗaici a cikin zatinsa shi kaɗai ne a wurin bautarsa shi kaɗai ne a cikin sunayensa da sufofinsa shi kaɗai sufofinsa shi kaɗai ne baya da abokin tarayya subhanahu wa ta'ala ba wani wanda ke tarayya da Allah cikin ayyukan shi shi ya samar da duk halittu daga babu mallaka shi ne shi kaɗai shi ke sarrafa su ba wani ɗaya daga cikin halittu da ke tarayya da Allah cikin wannan aiki shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke sabkar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai bayan shi Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta da bauta duk wani wanda ba Allah ba duk yadda yake da matsayi wurin Allah duk yadda yake da makana a wurin Allah da wurin mutane bai cancanci koda da misƙalin zarratin na ibada ba Allah kaɗai ake bauta sannan Allah yana da sunaye kyawawa da sifofi masu kamala baya da abokin tarayya cikin sifofin shi da sunayen shi masu kamala subhanahu wa ta'ala to bar mu shi menene imanin Ahmad Tijani game da Allah madaukakin sarki shin ya dace da karantarwa karantarwa alqur'anin mai girma shin imanin shi ya dace da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za mu zo mu ji yanzu a cikin littafin jawahirul ma'ani to ku sani kafin komi ko shakka babu aqida Ahmad Tijani ita ce aqidan magabatan shi ire-iren shi daga cikin sufaye zindiƙai wanda suke imani da cewa komai Allah ne yana aqidat Ahmad Tijani ba ta da bambanci da aqidar wanda suka gabace shi daga cikin sufaye zindiƙai da malaman musulunci suka yi hukunci akan kafircinsu a wurin su ko komai Allah ne duk abin da za ka gani a cikin kaunun nan a wurin su Allah ne kaga baya da bambanci da aqida ta hallaj wanda hallaj malaman musulunci suka yi fatawa cewa arni ne kafiri a haka aka kashe hallaj aka mashi haddin arnanci saboda yana cewa komai Allah ne bayan shi yana da aqida irin ta ibnu arabi ibnu arabi kenan wancan sufin lalataccen ba ibnu al-arabi ba mai alif wal lam al-mu'arraf wanga ibnu ibnu al-arabi al-maliki mutanen kirki ne ahlus sunna mai tafsiri ba shi ba wanga ibnu arabi cikakken zindiki ne da baya da wata aqida sai sai aqida da ke cewa komai da komai Allah ne to zaka ga Ahmadu Tijani yana yawan kafa hujja da maganganun shi a cikin jawahirul ma'ani wanda ke nuna ya tasirantu da shi ya yarda da duk abin da yake fada kai Umar al-Futi a cikin Rimah yake cewa bai dace ba kai musu ga duk abin da Ibn Arabi zai gai wanda maganganun ibn arabi fir'auna ma bai ga wasu daga cikinsu ba ibn arabi yake cewa allah bawa ne bawa ma allah ne ya ce to shin waiwa zai bauta wa wani cikinmu in ka ce wanga bawa ne to wanga ma bi ma'ana babu bambanci tsakanin wa allah da bawa shi yasa wa zai bauta wani yace wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma Allahu illa rahibun fil kanisati yace kare da alade ba komai bane sai Allah mu abun bauta kare Allah ne alade Allah ne to amma Umar al-Futi yace idan yana magana kakko musu musu irin wannan magana bai dace kamar shi musu ban yana gai to wannan shine malamin Ahmad Tijani saboda yana ɗebo da dama daga cikin maganganunsa haka Inyas yana ɗebo maganganu da dama daga cikin maganganun Ibn Arabi cikakken zindikin nan bari mu zo mu ji menene imanin Ahmad Tijani a cikin littafin Jawahirul Ma'ani a gaskiya kafin komai bin yi zaton cewa Ahmad Tijani ba da Inyam da ire-irensa daga cikin sufaye wanda suke bayyana ma al'umma su cewa su mutanen kirki ne su waliye ne kowa yana zaton cewa su shehunne ne managarta a ce suna da wannan aqida mai muni ta cewa komai Allah ce amma bibiyar littattafansu da na yi ɗaya bayan ɗaya sai na tabbata na tabbatar da cewa lalle suna imani da wannan mummunan aqida dukansu Ahmad Tijani da Inyas da wanda suka biyo bayan su dukansu suna yin imani da wannan littafin na Jawharul Ma'ani abinda kuke cikin Jawharul Ma'ani nan bangaren aqida babu abin da ya kai shi muni saboda babu wanda zai kudirce ɗaya daga cikin ababen da ke cikin littafin Jawharul Ma'ani na aqida sai ya zamanto kafiri sai ya zamanto arni wanda kaga wannan aqida malaman su har yanzu suna nan suna yada ta cikin al'umma shi yasa kwanakin baya da yan hakika suka bullo suka suka gai gaskiya abin da ke cikin da tafan tajaniya sai suka ce musu a'a ba mu tare da ku yan tajaniya suka ce a'a yan hakika kafirai ne saboda abin da 'yan hakika suka bayyana duk wani mai karamar kwallowa daga cikin mabiyan 'yan tijaniya in ya shi zai yi musun shi zai yi inkarin shi amma abin wai akwai shi ko babu wallahi akwai shi rashin sallan nan akwai shi nan cikin jawhar ma'ani akwai shi rashin sallan nan akwai shi a cikin kashiful ilbas akwai shi ahmad tijani ya ce idan wali ya kai wani mataki yana son ya ɓuya daga idan daga idan mutane su bashi lahiya sai ya dinga aikata zina ya dinga aikata ƙarya da shan giya da mutane su bashi lahiya don zuwa nan waliyi ne ko dan iska ko fasiki kuma wannan ba aqida yan hakika bace ba aqida wace ce wannan yan hakika ka taba ganin waliyi bar aikin shi kenan kuma waliyi mazinaci waliyi makaryaci ya zama to kuma sifa shi ce ta kullun da kullun babu sai fasiki dan iska ku shaka ba kai duk abin da kuka ji yan hakika suna faɗa wallahi akwai shi a cikin littattafan su in Allah ya bada dama akwai tsawon rai za mu zo mu bayyana yan tijaniya na hakika kenan su ne yan hakika saboda sau da dama malaman tijaniya da kansu wallahi sun jahilci abin da ke cikin littattafan malaman su saboda ba sa karanta abin da ke ciki in kuma suna karantawa suna ɓoye abin da ke ciki saboda mabiyi mai karamar kwallowa da ya ji abin sai kaji ya ce kai wannan abin ba gaskiya bane to amma yaushe kake iya gane yaushe take iya fara faɗa maka wannan abin sai an saka cikin tarbiya wanda aka saka cikin tarbiya za a wahalar da kai sosai sai ka kai lokacin da kake ganin cewa komai Allah ne ta wannan lokacin sai ai ta gaya maka wannan abubuwan saboda ka riga ka zami ka san arne me yasa me yasa koyi maka to sai ta ga maka wannan abubuwan shi yasa Inyas da Ahmad Tijani suke cewa wannan abin sirri ne ba a gayin shi gaban gama garin mutane ba a gayin shi gaban mahajubai ya ku ya ku ya kamata ku boye kuna ga mu juna ku irin an ga maganganun da kafirci a cikin littafin ga na jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na ɗari da tamanin da takwas Ali al-Harazimi almajiran na Ahmad Tijani yake cewa sa'altuhu radiyallahu anhu an hadain al-baitayn yace na tambaye Shehu Ahmad Tijani game da waɗannan baitin guda biyu menene ma'anarsu me ake nufi wanda baitin yake cewa aya sirri ya jahari wa ba'dhi wa jumlati wa ya kullu ajza'i wa maknuna khufiyati aya sirri ya kai sirri na yana nufin wa kenan Allah wa jahari ya kai wajena bayyane na wa ba'dhi ya kai wani bangare na wa jumlati ya kai gaba ɗayan na wai kun gane magana Allah sirrin shi ne Allah jaharin shi ne Allah rabin shi ne Allah dukan shi ne bai da'awa ilhantaka ba sai alil harazmi yake tambaye ahmad tijani menene ma'anar wannan baitin me ake nufi da su sai ahmad tijani ya ce mishi fa hada yusharu bihi lil istighraq fi allah ta'ala wannan baitin abinda ake nufi da shi ishara ne na dirmiya cikin Allah madaukakin sarki wanda ya dirmiya cikin Allah ya shige cikin Allah shine ke faɗa wanga magangana yace wa huwa ma'ana qawlihi aya sirri aya jahl shine ma'ana يا سرنا يا بينينا وقوله وبعضي وجملتي amma faɗa shi da kaji yana cewa rabi na ko wani ɓangare na da gaba ɗaya na ya kai Allah Ahmad Tijani ya ce fama fi ghairuka babu waninka ya Allah kenan mai magana shine wa shine Allah ina fatan mun gane ka san duk wani wanda ba Allah ba sunan shi wa wanin Allah ko ba ka ba annabi wani Allah ne saboda shi ba Allah ba ne ko mala'ikun Allah dukan su wani Allah ne sama kasa da duk wasu halittu gaba ɗayan su wani Allah ne ba Allah ba ne amma Ahmad Tijani ce ma'ana wannan maganan wa ba'dhi wa jumlati shine fa ma fi ghairuka kai babu wani Allah fa ma fi ghairuka eh a fa ma fi ghairuka haka yake cikin ba fiye bane fa ma fi ghairuka babu waninka ya Allah kenan komai menene ku fara shi Allah ne a cikin masu wannan akai sai ce fa anta ba'dhi wa jumlati amma faɗarsa da yace kai ne bangare na kuma kai ne kacokarki na ko ko wa ya kulli ajza'i faɗa shi da yace ya kai dukkanin gaɓaɓuwa na yace fama ana gairuka wala anta gairi ma'anar shi ni din nan ba wani Allah bane ba kuma kai ma Allah ba wani na bane bi ma'ana ni da kai duka Allah ne wannan shine aqida Ahmad Tijani a cikin Jawharul Ma'ani sai an karanta an bayyana sai su ce ai ba ku fahimtar larabcin da ke cikin Jawharul Ma'ani wannan ma wata dama ce ta yaudarar mabiyansu sai sai ina kashe ka karanta jawharul ma'ani ai sai in ka zamna gaban dan tijjana ya sanar da kai jawharul ma'ani sannan ka gane ma'anar shi wanda wannan ƙarya ce in haka nan ne meye amfanin kai shi kasuwa a saida dan ka dan ka akasa gane shi dan akasa gane shi kuma menene amfanin kai shi dukkan maktabobi na jami'o'i na musulunci a duniya amma wanda ba na musulunci ba za ka iske akwai littafin shawarar ma'ani da ake kai shi kawai don ɗalibai su kasa karanta su kasa fahimta abin da ke ciki ko shakka babu duk wanda yake da makamashi na ilimin da zai taimaka mashi wurin fahimtar larabci zai iya fahimta abin da ke cikin shawarar ma'ani ban ce maka ba akwai ba wani abin da zai ɓuye gari shi akwai wani abin da zai kasa fahimta shi amma kuma zai fahimci mafi yawa a cikin abin da ke rubuce amma wannan ma yana daga cikin yadda suke yaudarar mabiyansa cewa ba a gane larabcin jawhar ma'ani haka da muka yi muhazara a wa'azin ƙasa wanda ya tashi raddi gidan radio cayi bayar da za a yi ku fahimci larabci in ya saboda magana tashi ko littattafan nashi ko da gare su wallahi kai ta littattafan shi ko da gare su ba mai bude kwarkin sai su saboda ƙarya da yaudara kai an ba yaudara ba a ce ba a fahimtar larabci in yas in yas ba larabi ne ko ga mini dan ina ne da Senegal ne ba ba larabe ba ne tashi ya koyi larabci kuma ya za a iya kasa gane larabci shi a wannan ƙarya ce kuma ka gaya mini me yasa ba a iya fahimtar larabcin sufaye shin sun yi sun yi me ake ta alqur'ani ne iya larabci da balagar zance sun fi manzon Allah iya zubar salon zance da balagar zance to ya ake aka fahimci qur'ani da maganganun manzon Allah aka fahimta maganar sufaye wannan ma yana nuna ƙarya ce take kas ana gani kuma ba ku sani ba sufayen da kansu daga baya suka dawo suka tarjama ma'anar wasu maganganun nan suka ce ga abin da muke nufi wasu hazakai daga cikin mayamayin malaman da suka karanci wannan ramin da lunguna na maganganun suka zo suka yi sharhin me suke ne to ya zai a kasa gane maganganun su har yau a cikin bayan mun ji wannan kenan wanda ke nuna Ahmad Tajani ya ce kai din Allah ba wani na bane kuma ni ma ba wani ka bane bi ma'ana da ni da kai duka wani ne Allah wanda kaga aqida ce ta kafirci mai hadarin gaske ba yadda za ka kasance musulmi kana mai wannan aqida har ba Ahmad Tijani yake cewa a cikin littafin Jawahar Ma'ani juz'i na biyu shafi na 155 yace wa fi hadha al-amri idza nazara fi dhatihi lam yara illa ahadan ya ce idan mutum ya kai cikin wannan lamarin ya kai irin wannan matakin da matsayi a cikin tsarin sana sufai da manazin nasu ya ce idan mutum ya dibi zatin shi ya kalli gangar jikin shi baya ganin kowa sai ɗaya wala yaqbalu ta'adduda wala al-ghayriyya shi kuma ɗayan bai karɓa adadi kuma bai karɓa wani shi bi ma'ana ɗaya yake gani ba wasu adadi masu yawa ba kuma baya ganin wani wanda ba shi kayan kanshi ba ɗaya yace wa idza nazara fillahi lam yara illa nafsahu idan ya dibi Allah baya ganin kowa sai kanshi wa idza nazara fi kulli shay idan ya dibi dukkanin komai duwatsu bishiyoyi itace raguna karnuka awaki shakai dabbobi da raƙuma da dishara idan ya kalle su lam yara illa ma nazara fi nafsihi baya ganin komai sai abin nan da ya gani cikin kanshi kuma abin da ya gani cikin kanshi shine daya kuma shine Allah kenan komai ne ne Allah kaga wannan aqida me kai ta muni har yau a cikin littafin jawahirul ma'ani juz'i na bi shafi na 156 Ahmad Tijani yake cewa fa sahibu hadha yaqulu الكون كله هو الله تعالى سبحان الله yace wanda yake wannan makamin zaka ji yana cewa halittu dukansu su ne Allah madaukakin sarki mutane Allah komi da komi Allah ne wasu wani jahili ke cewa ya yi raddi daga bauchi saboda an taɓa shehunsa allansa in yam yau man raddi daga can bauchi wanda ke nuna tafiyar tana motsi kenan daga nan kasaskin ya tashi sai da kai bauchi ya tattake su can bauchi da suka ji an taɓa allansu sai suka maido martani suka turo a cikin wazan suka turo mini haka ne suka turo daga can bauchi wani suke cewa cewa suke wai Ahmad Tijani wai in ya cikin nan da nake mai da martani yardadde ne a wurin Allah abinda nake gai duka ƙarya ce saboda wai na ce in ya ya ce karnuka jakai da kai mutane kowa Allah ya ce in ya bai faɗa ba in ya ya ce komai ya komai ka ga mu ke fita cikin komi menene komi idan aka ce komi mu ke fita cikin komi akwai sau kome ya shiga kenan to ahmad tijani ce irin mai matsayin ga shine zaka je yana cewa halittu dukansu su ne Allah madaukakin sarki wanda kaga Allah saboda dan ya rabe ma mutane ko halittun shi tsakankanin shi da halittun shi turu annabawa da manzanni a doron kasa da mutane su gane cewa wane ne wanda ya cancanci su bauta mishi wane ne wanda bai cancanci bauta ba duk halittu ba su cancanci bauta ba Allah shi kadai cancanci bauta saboda me za a cewa kuma komai Allah ne Allah kare mu kiyaye har yau a cikin jawahirul ma'ani juz'i na biyu shafi na 186 har yau Ahmad Tijani ke cewa qala ibn Arabi al-Hatim kaga wannan ibn Arabin da muke ga muku zandiki ko to ga Ahmad Tijani yana kafa hujja da maganar shi yace qala ibn Arabi al-Hatim ibn Arabi al-Hatim yake cewa radiyallahu anhu حين لقي سيدنا هارون لوكاشن ده ابن عربي يا حدد النبي هارون بكوي ده يا دوزوان ده النبي هارون ابو جاء النبي وا وابن عربي يا حدد وا النبي هارون za ku ji zancen da suka tattauna shi da annabi haru wannan a cikin jawhar ma'ani juz'i na biyu shafi na 186 قلت له ابن عربي سنشي النبي هارون يا نبي الله يا كي النبي الله قوله تعالى me kake cewa game da faɗa Allah madaukakin sarki da yace a cikin alkur'ani ko ku faɗar da kai kake gayin ta ga annabi Musa fala tushmit biyal a'da ai ka san da annabi Musa ya bar annabi Harun tare da mutanen shi ka hanyar su sun shirkita suna bautan mi suna bautar sani wannan abin sai fusatar da annabi Musa ai dinga gayin maganganu masu zafi ga annabi harun sai annabi harun yake ce mishi fala tushmit biya al'ada kada ka sa makiya su wawaita ni kar ka sa makiya su ga abin da bai dace da ni na iya iya kokari na na in ga cewa sun bauta ma Allah shi kadai karshe suka kiya suka bauta ma wani wanda ba Allah to sai ibnu arabi wai yake tambaya annabi harun yace ma annabi harun me kake cewa game da wannan magana أين العدو أين العدو الذي تشير إليه إنا dan adawar da kake nuni zuwa gare shi da kake cewa annabi Musa fa la tushrik bi al'ada ina yan adawar suke wa hal thamma shay'in wa hal thamma shay'un kharijun an Allah shin dama akwai wani abu wanda ba Allah ba bai mana su yake ce mishi ashe babu wasu ada babu wasu abukan adawa da abukan adawa da Allah da abin ne da abu ɗaya ne babu su aw kama qala jahmar tijani ko ko kamar da yace mishi sai ce wa inna ma'sharul arifin nara kulla shay'in huwa Allah ibn arabi yace ma annabi harun muku arifai masanan ubangiji muna ganin komai Allah ne kaga wannan aqida Ahmad Tijani kawo ta cikin jahil ma'ani wa yanzu ya kawo maganar ga a matsayin ya yarda da ita da kuma mutum sai ke da inkari ya yarda inda mutum sai ke da ya ga mutum sai ce subhanallah ya yarda shi abu ne Allah ne ne bai da mutum da shi kuma sifa amma ya kawo ka da dalilin nuna ku cewa a rike ne da kai su ne suke cewa
riwayar ma'ani juz'i na biyu shafi kai a wannan magana ta shi da ban ga ko karshen da tattauna tsakanin ibn arabi da annabi ba bayan ya ce shumu'a kuma na ganin cewa ko ni Allah sai ce fa kai ba yusa sauko an yakuna alquban to idan ko ko ni Allah ne ta ya samu abokan da tunda ko ni Allah ko ko ni Allah ne da ba su abokan da ba ko da mu قال له سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام في هذا هارون يجب أن ما ترونه كذلك هو الله إلى الانتقام كلمة يجيب من مؤمنة عقيدة النبي عند الانتقام وشو النبي ما هو شيء النبي موسى عليه الصلاة والسلام دعوة فرعون دعوة سمعت شو الله وأنا أنا أقول ما علمت لكم من إله غيري saboda haka aka kuma zuwa fir'auna su mishi wa'azi su jawo hankalin shiga da jiwa shi ba wani ma'ana to yau shi annabi ba mu wai an fadda ibn ibn amr ya ce lalle abin da kuke ganin nan na komai an da ne a kadan ne ana da wani zama haka a gaba yin suna yin sharri kuma hada suna da kama annabawa wanda sharri فقال له أي عربي قال له فقال له لا sai wani arabai su mishi a a kan magana ba za ta kasance so da inda ya kuɗa abokan adawa yana ba ku za a ce komi a kan sai maka musu ba da da kuma mun a cikin baraka wa sallam wanda ya nabi babu ne ce ibn arabi fa ta ka min allah bi qadri ma fa ta ka min ma ashhadu ilaik ka wani abu da ya da dama a wurin Allah walwalan irin yadda ka rasa irin wannan ilimin har ba ka gano cewa kuma da ka sake musu ai ba ta wannan abu ba ta nuna cewa ba ku yi Allah ba mai ma'ana ko mai Allah a ga wannan shi ne ɗan ɗan abin da yanzu jami'a a cikin littafi har da fi da wani ma'ana jirgi na biyu shayi na ɗari da sittin da biyu Ahmad Shahi ke cewa inda yake sun bayyana maka cewa shi ƙara ya imani da Allah ko hadisi har kama hujjai da wasu dalilai na hankali cewa komi Allah ga abin da yake ciwo Ali Shahab bin Umayy kana da Allah amma yana da cikin magana Ahmad Tijani